ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ما هك إرواء السلام عليكم ورحمة الله بركة مدهدوا أتكن ولم مسلاتي na juma'a na jibuwis nefa dingi a ƙarƙashin wannan makaranta ta sa'adatul islam a yau laraba biyu ga watan jumadal akhir shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da hudu ga watan disamba haka ne ko? 4 December 2024 domin ci gaba da karatu da muke yi a cikin littafin talhisu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واللفر ببن مالمي العلامة المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني منا roƙon ubangiji ta'ala wannan karatu da muke yi Allah ya sa ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba ubangiji ta'ala ya jagorance mu zuwa ga karanta daidai da fahimtar daidai da aiki da daidai din da muka karanta muka fahimta Allah ya sa karatun da muke kullun ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba a darasinmu da ya wuce ina ga shi ne darasi na goma daidai a cikin wannan littafin haka ne ko? yau kuma insha Allahu ta'ala zai zama darasi na goma sha ɗaya da taimakon Allah maɗaukakin sarki kuma a bugu irin nawa muna cikin shafi na ashirin da uku wannan fa talatin da da bakwai jayyid talatin da bakwai kuma mun tsaya ne a gabar da mala ya mana bayani game da zama domin yin tahiya ina ganin ne sannan kuma ya mana magana akan tahrikul isba'i wan nazaru ilaiha yayi magana game da mummotsa dan yatsa da kuma zuba wa dan yatsan ido da kuma zuba wa dan yatsan ido na'am yau insha Allahu ta'ala za mu tashi akan namba ta ɗari da arba'in da biyu a gabar da mala yake mana magana akan sigatu tashahhudi wa du'a'u ba'dahu ina ga anan muka tsaya mun tsaya a gabar da mala ya mana bayanin motsa ɗan yatsa da kuma zuba wa ɗan yatsan ido haka ne a lokacin zaman tahiya sai mala ya ce to gabar da za mu tashi shine sigar yin tahiyar da kuma yin addu'a bayan tahiya din nan ne kowane ya sa alama sigatu tashahhudi wa du'a'u ba'dahu kenan wa du'a'u ba'da tashahhudin kenan sigar yin tahiya da kuma yin addu'a bayan tahiya mala ya ce wata shahudi kasra ya sa ko? bomba ya kamata wata shahudu wajibun wata shahudu wajibun ya ce yin tahiyar da wajibi ne yin tahiya wajibi ne idza nasiyahu idan mai sallah ya manta tahiya din sajada sajida tayi sahawi to zai yi sujada sujadar rabkanuwa Allah ya samu da tare da musa akwai sujadar rabkanuwa akwai qabli da ba'di to zai yi sujadar rabkanuwa idan mutum ya manta me tahiya shine wata shahudu wajibun yin tahiyar kuma wajibi ne idza nasiyahu idan mutum ya manta yin tahiyar sajada sajidatai sahawi to zai sujada biyun nan na rafkanuwa sajidatai sajida biyu sujada biyu as-sahawi na rafkanuwa gaba ta 143 mala yace sannan kuma wa yaqra'uhu sirran kuma zai karanta tahiyyar ne a boye wa yaqra'uhu sirran kuma zai karanta tahiyyar ne a boye aina ake yin tahiyya a boye ko aya ake yin ta a boye gaba ta 144 na asirrance wasighatuhu mala yace sigar yin tahiyar ita ce attahiyatu lillah attahiyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat was-salawatu wat-tayyibat assalamu ala an-nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله muna tare؟ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نعم don muna tare nan gabar? jayi mala ya ce gaba ta 145 wa yi tsalli ba'ada kuma zai sallama a salati bayan tahiyar shi ne ba'ada hu ba'ada a tahiyar wa yi tsalli ba'ada hu alan nabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai wa annabi sallallahu alaihi wasallama salati bayan tahiyar ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم كما زي صلاتي والنبي صلى الله عليه وسلم باين تهير منا تاري فيقول سيتي صلاتي كده فيقول سيتي اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد الله كيتدن سيرا والنبي محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد منا تاريخ wannan shine salatin da mutum zai yi bayan yin tahiya din yace ya Allah kai dadin tsira wa annabi Muhammad wa ala ali Muhammad haka kuma da alayan annabi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim kamar yadda kai dadin tsira wa annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma alayan Ibrahim annabi Ibrahim innaka hamidum majid haka mutum zai dauko ta zuwa ƙarshe mala ya ce gaba ta 146 wa in shi'ta al-ikhtisara wa in shi'ta haka ya rubuta ko wanne na wai sa wa inna shi'ta mu daure shi din daure ne wa in shi'ta al-ikhtisara qulta in ka so takaitawa kuma ka ce wa in shi'ta al-ikhtisara qulta in ka so takaitawa ba sai kai doguwar can ba ka ce na'am ikhtisar la wa in shi'ta al-ikhtisara in kai nufin takaitawa qulta ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita wa barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أي متكيت سمن زيبا بيتتري اللهم صل على محمد هكيك أسما وعلى آل محمد هكيك أسما سيتمي كما صليت أسما أنمفا sai ɗauko wa barik ala muhammadin kaga ta ya ce kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid ya kawo guda uku nan sai nan kuma sai ya cire ta kawai sai ya ce wa barik ala muhammadin can kuma bayan ya kawo uku sai ya ce allahumma barik ala muhammadin ya ce wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim kaga hade su yayi a guri guda kamar yadda kai dadin tsira da amincewa kai dadin tsira wa annabi man wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita wa barakta ala ibrahim kamar yadda kai dadin tsira wa annabi ibrahim wa ala ali ibrahim da kuma alayan annabi ibrahim innaka hamidum majid Allah ya samu na tare an yi tahiya gaba ta 147 mala yace thumma yatakhayyaru fi hadha at-tashahhud min ad-du'a al-warid a'jabahu ilayhi thumma yatakhayyaru sannan sai ya zaba thumma yatakhayyaru sannan sai ya zaba fi hadha at-tashahhud a cikin wannan tahiya din fi hadha at-tashahhud a cikin wannan tahiyar da yayi sai ya zaba min addu'a'i daga cikin addu'o'i alwarid wanda suka zo waɗanda suka zo a'jabahu ilaihi wacce tafi kayatar da shi a'jabahu ilaihi addu'ar da suka fi kayatar da shi sai ya zaba wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam sai yayi fa yad'u Allah bihi sai ya roki Allah da wannan addu'a din fayad'u Allah bihi yani bidduai sai roki Allah da wannan addu'ai Allah Allah ya samu da tare a nan gurin ba matsala mala yace gaba ta gaba arwaqatu thalithatu warrabi'atu wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam addu'o'i addu'o'i da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam ai akwai addu'o'i mabambanta da suka zo daga manzon Allah sai mutum ya zabi wacce tafi burge shi tafi kayatar da shi sai yayi a wannan lokacin ai duk sun tattaro alkhairan da zaka nema duniya da lahira na akwai mana akwai eh akwai ba a zaman tahiya ake ba akwai mana akwai gaba ma a can gaba da ya kawo mana aiki manzan Allah kan nemi tsari daga wasu abubuwa na sai zaɓo addu'ar da ta zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi Allah ya samu na tare malam ya ce raka ta uku da ta hudu yanzu nan raka ta biyu muka yayi sai ce to arwaqatu thalithatu warabi'atu raka ta uku da kuma raka ta hudu namba ta 148 thumma yukabbiru wujuban sannan sai yayi kabbara a matsayin me wajibi thumma yukabbiru wujuba sai kabbara a matsayin mai wajibi wasunnatu abin da yake sunna yayin da zai wannan kabbarar shine an yukabbira wa huwa jalisun yayi kabbarar a halin da yake zaune an yukabbira wa huwa jalis yayi kabbarar a halin da yake wani yanayi yake zaune Allah ya samu na tare ina tahiyar da aka yi a zaman tahiya ne na farko aka yi haka ne an yi zaman tahiya ne to ba za a tafi raka ta nawa zan gama tahiya ta uku shi ne ce thumma yukabbiru wujuban sannan sai ya yi kabbara na kabbara ina da yi sujada ne koma ko miƙewa miƙewa sai ya kabbara ya ce wa sunnatu an yukabbira wa huwa jalisun abin da yake sunna kuma yana zaunen sai ya yi kabbara ya ce gaba ta 149 wa yarfa'u yadayhi ahyanan wani lokacin kuma yana daga hannayensa wa yarfa'u yadayhi wani lokacin ya daga hannayensa idan yayi me kabbaran kafin ya miƙe gaba ta 150 daidai malai ce thumma yanhadu ila rak'ati thalithati sannan sai ya yunkuro ya miƙe zuwa raka'a ta nawa ta uku idan sallar mai raka uku ce ko mai raka hudu haka ne in mai raka biyu ce ka shi kenan dama sallama za a yi thumma yanhadu ila rak'ati thalithati sannan sai ya miƙo ya yunkuro zuwa raka'a ta uku wa hiya rukunun ita raka'a ta uku nan ita ma mecece rukuni ce kallati ba'daha kamar wacce take bayanta wacce ita to kaga kamar ta ita ma mecece rukuni ce gaba ta 151 mala yace wa kadhalika yaf'alu haka kuma zai aikata wa kadhalika yaf'alu haka kuma zai aikata idza arada alqiyama idan yayi nufin miƙewa ila raq'ati rabi'ati zuwa raka'ata hudu idan ya nufin miƙewa ilan raka'ati arzabi'ati zuwa raka'a ta hudu Allah ya samu da tare wa kadhalika yaf'alu haka kuma zai aikata yaya me zai yi kabbara din a matsayin wajibi sannan kuma ya kabbara yana zaunan sannan wani lokacin yana daga hannayen nasa sai ya yunkura kuma zuwa raka'ata ta hudun yace shine zai aikata a ta hudun kamar yadda yayi a ta uku gaba ta ɗari da hamsin da biyu mala ya ce walakin nahu sai dai shi ƙobla an yan haɗo kafin ya miƙe ɗin ƙobla ba za? an yan haɗo kafin ya miƙe zuwa raka ta nawa ta uku ɗin ya stawi ƙa'idan yakan daidaita a zaune haka manzon Allah yake da haka kai ma shi ma mai sallah wanda ba manzon Allah ba ƙobla an yan haɗo kafin ya miƙe yastawi qa'idan zai daidaita a zaune yastawi qa'idan zai daidaita a zaune ala rijlihi al-yusra akan kafarsa ta hagu ala rijlihi al-yusra akan kafarsa wace ta hagu ai ya kwatanta mana zaman shine zaman mai iqa'i ne wannan ko kuma liftirash aliftirash ko al-iqa'a aga aliftirash haka ne ya ce mu'tadilan yana mai daidaituwa hatta ya ruji'a kullu azmin ila mawdi'ihi kaga daidaituwar da ta sa bayan ya daidaita har kowane kashi ya dawo zuwa wurinsa kenan gabobinsa su yi su samu nutsuwa gaggawa ta ba da wannan nutsuwa hatta ya ruji'a kullu azmin ila mawdi'ihi har kowane kashi ya dawo zuwa wurin sa bi ba da yana magana akan me a samu cikakkiyar nutsuwa gaba ta 153 mala yace thumma yaqumu sannan kuma sai ya miƙe din bayan yayi wannan zaman kenan ya sunan zaman nan kace malaman fiqh suka bashi suna jilsatul istiraha eh na'am thumma yaqumu sannan sai ya miƙe thumma yaqulu yaqulu yawa yaqumu ko yawa me yaqumu mu ne namu eh to yaqulu sai ce me gaban ba mu'tamidan kaga kalmar mu'tamidan ai ta fassara maka bayan ma aiki ne ya kamata eh na gaba eh ina ga kamar ko dai a warje aka buga nasu ne ina ga thumma yaqumu a gyara sannan sai ya miƙe mu'tamidan ala yadayhi yana mai dogaro akan hannayensa yana mai dogarewa da me hannayensa dogaro akan hannayensa in ka ce thumma yaqulu sannan sai ya fada mu'tamidan ala yadayhi yana mai dogaro akan hannayensa ta bada ma'ana eh mu dauka kuskure ne na matsaba'a din typing error kuke cewa ko typing error kenan yace kama fa'ala fi qiyamihi kamar yadda ya aikata a cikin tsayuwarsa ila raka'ati thalithati zuwa raka'ata nawa ta uku muna tare wurin da muna suranto Allah muna suranto shi thumma yaqumu mu'tamidan ala yadayhi sanan sai ya tashi yana mai dogaro dogewa kace yana mai dogewa akan hannayensa ya dai da su aya kwatanta mana a baya kamar yadda mai al'ajin yake yi ko ala yadayhi maqbudatayn ya kawo mana a baya to zai yi hakan kama fa'ala fi qiyamihi ila raka'ati thaniya kamar yadda ya aikata wajen tsayuwarsa a raka'a ta nawa ta biyu lokacin da zai tashi zuwa raka'a ta biyu afwan kamar thalitha ma nace da zo ila ila raka'ati thaniya kamar yadda ya aikata lokacin da ya zaman raka'a ta farko da zai tashi zuwa ta nawa ta biyu to haka ma idan ya zama na biyu na ukun nan zai tashi zuwa raka'a ta hudu kaga wannan ya nuna a wace rakoyi ake wannan zaman raka'a ta farko da ta uku sallar menene raka'a da take mara ko tilo jayi gaba ta 154 ثم يقرأ في كل من الثانية من الثالثة والرابعة سورة الفاتحة سننكم زي كرنت سورة الفاتحة أتكن قوة دق ركعة تأكل دقم ركعة نوى تهود دان الله منا تاري ثم يقرأ سنن سي كرنت أئنا fi kullum minar thalitha a cikin kowace daga cikin raka'a ta ukun warrabi'ati da kuma raka'a ta nawa ta hudun me zai karanta suratul fatiha suratul fatiha wujuban a matsayin me wajibi gaba ta 155 mala yace wa yudhifu ilaiha ayatan aw akthara sannan yakan ƙara aya daya ko fiye da daya wa yudhifu yakan mara ya jona ya hada aya daya ko fiye da daya zuwa ga wannan fatihar da yayi amma yaushe ahyanan wani lokaci ahyanan wani lokaci Allah ya samu na tare wa alaikumus salam na'am idan ya karanta fatiha to wani lokacin yakan kafin ya tafi ruku'u sai wata aya daya ko kuma fiye da daya kafin ya tafi ruku'u eh ba a cikin fatiha take ba na'am fatiha kan tana na yadda take adadinta na'am ko aitin kar a biyo wannan layin eh ko kar a biyo wannan layin an ya ka biyo wannan layin an mai da ita siffar raka'a ta farko kenan ko ta biyu da ta biyu na amma fa ka zo da ka mutane wannan ma fa baje ma da ya masallaci eh ku kalla yawanci wuraren da yace ahyanan yana yin wasu abubuwan nan duk da ka zo kana yanzu he zama he ka zama bawo haka ne saboda ba a san shi ba ko kuma an san shi ba a aikatawa eh shi yasa na daga cikin hikima ta sunna inda mutum yana karatu aka ce manzon Allah na yin kaza na yin kaza no lokaci to idan ka tashi tunda du ya zo daga annabi wataran sai kai kaza din wataran sai kai kaza din saboda kar kai ma a wurin ka ya zama bako dan shi yafi sauki abin da kai ma ka karanta shi a karance wataran wani ne kawai kaga kamar ya zo da bakon abu Allah ya datar da mu mala yace mana alqunutu linnazilati wa mahalluhu wa mahalluhu alqunutu yin addu'ar alqunut muna ce yin kunuti ko linnazila domin saukar wata musiba limaza linnazila yin alqunutu domin saukar wata musifa wa mahalluhu da kuma wurin ko gurbin da ake yin alkunutun abu biyu ne a haɗa kenan ko yin nata sannan kuma inda ake yin nata gaba ta 156 mala ya ce wa yusannu lahu an ya kunuta kuma an sunanta masa ya yi alkunutu mai sallah an sunanta masa ya yi alkunutu wa yusannu lahu an ya kunuta kuma an sunanta masa ya yi alkunutu wa yad'uwa lil muslimin kuma yayi wa musulmai addu'ar alkhairi wa yad'uwa lil muslimin kuma yayi wa musulmi addu'ar alkhairi linazilatin nazalat bihim saboda wata musiba da ta sauka gare su linazilatin nazalat bihim saboda wata musiba da ta sauka ko ta afko musu dan Allah muna tare kaga kamar yanzu lokacin da muke ciki ai babu wata musiba ko kamar wanda lokaci ne to da a ce aka samu wata musiba ta sauka wa al'umma na? misali muna ciki wace musiba ce yanzu na? kidnapping? kidnapping musiba ce fa ko? corona lokacin kindness cashless cashless musiba ce ina ma na hannu na mai ka faɗa na nan muka dinga yi ranar muka kasa tantancewa kowa ya rike ra'ayinsa akan da cashless policy da kuma tsada wanne ne matsala wanne ne ba matsala ba eh kai to wani na zuwa a gurin muna yi ya zo cewa a mashin yana zuwa na tare shi ce masa da cashless policy da tsada wanne ne matsala ce wace ce musiba ya ce me cashless eh ce kamar ya ce shi ce cashless policy lokacin da ya ce ai don ka gane ma ba matsala ba ce an yi an wuce ma ni ban san an yi shi ba ya ce amma yanzu ji nake a jikina to yayin da wata musiba ta aukuwa al'umma wa yusannu lahu an yaqunuta an sunnanta mai sallah yayi mai addu'ar alqunutu wa yad'u lil muslimina kuma yayi wa musulmai addu'ar alkhairi linazilatin nazalat bihim saboda wata musiba da ta sauka gare su dan Allah muna tare lokacin da aka ce ga cutar kace ebola ka fara fada ta sauko al'umma ta fito wannan lokacin an sunnanta yin mai alkunutu a babin misali haka ne kaga kenan da mun farga ashe lokacin da muna jin ana ce subsidy is gone ne ko me aka ce da ana faɗa himi ta alkunutu lokacin no more subsidy haka turanci yake ko no more subsidy to da lokacin kawai sai mu ta alkunutu in dai mun dauke shi a matsayin musiba fa amma in mun kalle shi a yadda aka mana bayanai cewar ai ci gaba ne ga alkhairan da zai biyo baya kaga me babu bukatar mu yi alkunutu in mun kalle shi a musiba ya mu yi addu'a Allah dai ya shiga laburan mu mala ya ce gaba ta 157 wa mahalluhu yanzu dai matsayin shi alkunutun menene sunna ce haka ne yayin da wata musiba ta auku a tashi tsaye da yin addu'ar alkunutu sunna ce ya ce sannan wa mahalluhu wurin da ake yi mahallin alkunutun shine idza qala ba'da ruku'i rabbana walakal hamdu idan ya ce rabbana wa lakal hamdu bayan rukui kenan ka ce idza qala rabbana wa lakal hamdu idan ya ce rabbana wa lakal hamdu yaushe ba'da rukui bayan bayan ya dago daga rukui to a wannan lokacin ake yin alqunutu yayin da wata musiba ta yi me ta sauka wa al'umma ta sauka wa al'umma ba mu ji wani lokacin a ce yanzu fa can amai da gudawa can can haka ji ko'ina ya yadu ba musiba ba ce an sunanta a yi haka eh amma na daga cikin dama ni kullum nake ta ce damuwar da muke ciki shine sautari ba fa matsalar da ake shiga ita ce matsala ba ni wallahi kullum na fada ni yanzu tsadar rayuwar da ake ciki ne ba ita ce matsalar ba eh a gane cewar ana cikin matsalar shine babban matsalar a gane cewar ana cikin matsalar ita ce babbar matsalar ta farko na biyu kuma to me ya sabauta mana shiga cikin wannan matsalar an fahimci abin kuwa na uku kuma to malhal malhal what is the solution to the matsalar tunda yanzu mun gano an shiga matsala kuma mun gano ga sababin to what is the solution ma matsalar ba shi kenan ba ana solba ta mai rage kuma sai ta zama bai bai ita ma an yi sallama da ita to ganowan ana ciki kuma gano me ya jawo aka afka ciki sai ka samu in mun kai mu ɗari a nan yankin sai an yi sa a samu mutum uku da suka zauna da wannan tunanin na eh ina kawai mutane ne suke jin kama ana matsala amma ba a cikin na'am
dalilin da yasa na faɗa haka shi ne wannan ba abin tuntuni ma akwai shi haka eh to na taɓa ganin wata hirar da aka yi da Sheikh Mahmud eh bidiyon hirar bana ne na'am daga yana jinjinawa cewa rayuwa ta shiga wani irin hali buhun dawa da naira ashirin yana maimaita wannan abu yana jinjinawa to lokacin idan an shiga masifan nan ok an shiga musiba ne a lokacin yake jinjina cewar buhun dawa yanzu ya kai naira ashirin la hawla wala quwwata illa billah Eh.
daga ba ake ta tafiya da haka ba ku dama duniyar tuntuni kawai a haka amma mu ne da muke jin ciwon yanzu to muna da matsala a muna cikin halin matsala saboda tattaba burin rayuwar da muka yi muka kara bisa kawai muka kara idan da a ce an samu waɗannan abubuwa guda uku shine ba za a ganta ba na eh an hango eh to an ji an yadda ana matsalar to me ya jawo aka shiga matsalar ya za a yi a warware matsalar shikenan sai a waye gari kawai ba- ba a ma ɗauki ba ta zama matsalar ba eh na san ko an fahimci abin ba na'am dan Allah har yanzu ba a gano ba ya salam eh eh, na'am eh, eh, na'am da kula ta zama cikin damuwar eh Eh, aiki ne akan kuto malaman mu kura ku yi ta wayar mana da kai eh mu yanzu muna karanta siffar sallar annabi da aiki ne da gaske aiki ne wallahi aiki ne ja akan ku malaman mu da ku yi ta sa mana karantarwa ne lokaci bayan lokaci nasiha da sauransu na nusar da al'umma yadda al'umma ya kamata ta tafi a kai allah ya datar da mu ta yasa wani lokacin ce ni karatun baya mun tafiya saboda ina ga kamar muna ta nokewa a guri guda ne kamar akwai abubuwa da yawa a gabanmu to allah ya mana jagora a nan ɗin na'am idza qala ba'da ruku'i ko ana ku kama ne yawa eh eh yawanci yawanci masallatan haka akwai masallatan haka ne na eh ke a masallatan haka ba ma san su ba na'am karka damu wannan yayin da wata musiba ta auku a gari sannan ita wannan addu'ar kuma ana yin ta wannan alkunutin ba fa a raka a sallah ɗaya ba ne duk salloli eh ba wai an ware wata sallah ne da a yi ba a duk sallan a zo da a yi wacce daban wannan yayin shi yasa ya ce alƙunutu linnazila jalaye a nan gurin saboda wata musiba da ta auku a gari e ko ta auku a ƙasa to a wannan akanta yake magana alƙunutun da wata musiba ta faru ko ta auku ba wannan yankin to an sunanta musu yin mai alƙunutu saboda dalilin wannan matsalar da ta auku muna tare kuwa? ita ake magana karka hararo akwai wata daban sai an zo kanta ita ma da a zo kanta ita wannan ita ce ake yin ta ba'da ruku'i din bayan ya ce rabbana walakal hamdu sai a yi ta sannan gaba ta gaba wa alaikum assalam an ji ba sallar eh sai da limamin ayi al'ulutun sai da limamin ya kome sallar shi kaɗai ma zai iya ina ga ba ta ne a gida ko kuma to bari mu ga zuwa gabar karshen wannan yi makin ko akwai gabar da bayanin da ya fito ya ce gaba ta 158 walaisa lahu du'a'un ratibun kuma ita wannan alkunutun ba ta da wata tabbatacciyar addu'a da aka ware sai addu'ar in an zo ga yadda da a karanto ta iya ita da a karanto ban san ko muna tare ba duk raka'ar farko a sallah me ake karantawa fatiha to ita babu wata addu'a da aka ware a ce duk lokacin da wata annoba ta faru ga wata addu'a da ita kadai za a yi ta yi kaga lafazin addu'ar farkewar menene ko yaduwar corona zai sha bamban da ta ebola haka ne yanzu neman tsari ake da kaza wancan karan fa shi kaza ne ya faru to wannan karan shi ma kaza ne ya faru yace wa laysa lahu du'a'un ratibun ita alkunutun ba ta da wata tabbatacciyar addu'a wa innama ya fihi bima ya tanasabu ma'an nazilati ya ce abin sani kawai mutum zai addu'a ne a cikin alkunutun shi ne wa innama ya fihi abin sani zai addu'a ne a cikin alkunutun bima ya tanasabu da abin da yake dacewa ma'an nazila tare da wannan annobar da ta sauka ko musibar da ta sauka haka ne gaba ta ɗari da hamsin da tara mala ya ce wa ya rufa'u ya daihi fi haza du'a'i kuma zai ɗaga hannayensa a cikin wannan addu'a ɗin muna tare? kaga wacce da ka hararu ana ɗaga hannu? ba a ɗaga hannu to a wannan zai ɗaga hannayensa wa yarfa'u yadayhi zai daga hannayensa fi hadha du'a a cikin wannan addu'a din gaba ta 160 daidai kalla daga hannun nan fa a wannan lokacin ana daga shi fa saiti da ina ne na'am saiti da kafadu a'a har addu'ar da kake ma ta sauran addu'o'i hakan nan da ake a'a ba haka ne annabi ya koyar ba eh ya Allah mutum ya kwaso da yawa kenan a daga hannaye a kamfato a'a na yace wa yajharu bihi idza kana imama wa yajharu bihi idza kana imama kuma zai bayyana addu'ar idan ya kasance liman ne idan ya kasance liman ne kaga nan gurin sai fitar ma da in ba liman bane ba fa kenan kaga ba a ce sai liman ba kadai eh ba sai halin da kake wannan ba ita ma da take sallah ita kadai a gida lokacin wata annoba ta auku za ta iya yi akwai yiwuwar ma a samu tsarkinta da kiyayewanta a dace sai mu yi a masallaci mu kaza bata karɓu ba tana yi a gida ita ta ɗaga hannu sai Allah ya karɓi tata ba san kwan fahimci abin ba ko mu taru duk mumi yanzu bata yi tasiri ba amma malam da ya sallarsa shi kadai azhar dinsa ya zo ya makara kuma ya san yanayin da ake ciki ya dunkubo Allah da ya zo yayi sai ya tasa ta karbu duba ta karbu ba ban san ko an fahimcen ba kaga kenan idan an ce sai liman ne ko sai a jam'i kenan duk wanda bai samu jam'i ba a lokacin banda shi wa yarfa'u wa yajharu bihi idza kana imaman kuma zai bayyana addu'an ne idan ya kasance limami 161 wa yu'minu alaihi man khalfahu kuma wanda ke bayansa zai yi masa amin shine wa yu'minu alaihi kuma zai yi masa amin zai dinga cewa me amin amin waye zai fada man khalfahu wanda ke bayansa suwa kenan mamumu za mu ce amin amin shi kuma yana addu'ar 162 fa'iza faragha kabbara wa sajada idan ya gama alkunutun sai ya yi kabbara kuma ya yi sujada kabbara wa sajada ya yi kabbara kuma ya yi sujada fa'iza faragha maza fa'iza faragha min alkunuti din ba idan ya gama alkunutin kabbara wa sajada sai ya kabbara kuma ya yi sujada Allah ya samu na tare an gama alkunutu sai gaba ta gaba sai ce kunutul witri da alkunutu ta alwitir wa mahalluhu wa sigatuhu da wurin da ake yin kunutul witri da kuma sigar alkunutu ta ta wutiri ɗari da nawa sittin da uku wa amma alƙunutu fil wutiri ya ce amma yin alƙunutu a raka'ar wutiri ko a wutiri fayush ra'u ahyanan wani lokacin tana zama shari'a ya ce shari'a ce wani lokacin an shar'anta wani lokacin Allah ya samu na tare an shar'anta yin alkunutun wutiri wani lokaci wani lokaci 160 da nawa da hudu wa mahalluhu qabla ruku'i wurin yinta kuma gurbinta shine kafin ruku'u dan uwa muna tare wa mahalluhu qabla ruku'i kafin ruku'i wacce fa ba'da ruku'i haka ne khilafan liqunutin nazilati sabanin alqunutun saukar musiba saukar wata annoba kaga sun sha bamba khilafan liqunuti annazilati sabanin alqunutun saukar wata musiba ko wata annoba da ta faru 165 wa yad'u fihi bima ya'ati wa ya da'u kuma zai addu'a ne bi ma ya aci da abin da zai zo dinnan a ina fihi a cikin alkunutun kaga nan ya wannan wa ya da'u fihi bi ma ya aci shi ne ka ce wa ya da'u bi ma ya aci zai addu'a da wannan addu'ar da za ta zo daga baya fihi a cikin ita wannan alkunutun mutirin muna tare can ya ware addu'a babu nan fa ga wacce ake cewa اللهم اهدني فيمن هديت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي wala yuqda alayk mun ga da bambanci ko Allahumma hdini fi man hadait Allah ka shiryar da ni cikin waɗanda ka shiryar Allah ka shiryar da ni cikin wanda Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait kuma ya Allah ka bani lafiya cikin waɗanda ka bawa lafiya Allah ka bani lafiya cikin waɗanda ka yiwa ka bawa lafiya wa tawallani fi man tawallait Allah ka jibanci lamarina cikin waɗanda ka jibanci lamarinsu ai ka tsallakin Allah ya jibanci lamarinka to Allah ka jibanci lamarina cikin waɗanda ka jibanci lamarinsu wa barik li fi ma atait Allah ka mun albarka cikin abin da ka bayar ya Allah duk abin da ka bani na kaza da na kaza da na kaza da na kaza Allah ka mun albarka a ciki me ake nema dama yawansa ko albarkarsa albarkarsa ya ce albarka ya ce a amala kudi mai yawa di mai yawa ce yawa di ce mai albarka a a yawa mai yawa akwai yawan da baya baya karewa ne na'am eh naira 500 ta halal eh ba sa'ar ba sa'ar miliyan biyar ba ce ta har kuma da ka yi kokonto wani ne ya faɗa haka? a ban gane ba ok malami ne ya faɗa haka malam tijjani ya ce 500 ta halal basar miliyan 5 bace ta haram malam a duba ok shi dai na kokonto a duba ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gano ana cikin dimuwa fa daga cikin yau da ruwan da shedan yake wa mutane kudu ba kenan kuma inda da hankali ko ka zuba ido ka gani wane ne ta taru da yawa marar albarkan kuma ta dore waye na'am waye tu in ta dore ma dan Allah baka taba gani okay baraka gani ba tunda mu anan yankin bamu da su baka taba jin labarin wanda da idan ya zo ganin sa ya zama aiki ba na in wucewa dai motar da ya zo baka isa ka hange shi ba daga gefe saboda glass din wasu iri ne daga ƙarshe kuma ka gan shi a ƙafa ba a taba yi ba na I had nam okay jiya jiya ma wani ma ka gan shi ba za ka gane shi fin saboda yadda ka san shi a baya ai kaga wanda ya ce malam a dai duba din nan wallahi tallahi inda iyayensa suna da suna da sansa sosai ya kamata a ɗauko shi a je a ɗan sa shi a turu ko a gaishe wajen dakta audu na wasu lokuta da gasken ya warke ya dawo da shi a ce ma 500 ta halal ana kawo ma ba biliyan ba kai tiriliyan miliyan 500 ma na haram za su zama ɗaya ne ai ba za su zama wahidai in dama kwakwalwar akwai matsala a cikinta akwai cuta a cikin kwakwalwar dai in ba lafiya kasan da ji kawai kasan mai ce a duba ne ba lafiya a ba lafiya ya kamata a mai raddi eh ko kai in dai naka ne in abokinka ne ya kamata ka ce abokina ka shanye maganinka ne ka fara tambaya ta in ya shanye a masa karo-karo a je a nemo masa in kuma dama baya bai karba ba a kai shi ya je ya karba Allah ya fahimtar da mu na'am na'am a nan gun fiman hadaita canje wasalin kamar yadda muka yi namu Allahumma hadini fiman hadaita kuma kaga tsabar kawai na santa haka ne ni ma yadda na kai wasalin nawa haka yi amma ban ma ga wasalin haka ba eh na'am na'am idan in jam'i ne eh eh idan liman ne sai Allahumma hadina fi man hadait wa tawallana fi man wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fima a'tait haka ne idan mutun yana sallah da mutane ne sai ya sigar jam'i don kare haice su ko wa alaikum salam a a yace wai ana rera addu'a ne kamar alqur'ani a sallah a a kawai dai sabo ne yasa muke yi amma ba daidai muke yi ba Hmm. na in muna so mu yi koyi da annabi ba eh sai mu dena kuskure ne muke yi Allah ya sa mu dena din ya ce wa bar wannan kar mu gushe da wannan gurin ka kula duk abin da za ka yi nemi albarka nemi me albarka ka sa wani yanzu ko aure yake nema shi ba albarkar auren yake nema ba a'a yaya eh kyakkyawar ko ita ma albarka take nema gidan da ya zama mata albarka mai albarka a'a ina dai mai kudi ne sai ta zo ga kudin ga kuma ta dinga karban gaushi kuma eh albarka a cikin koma mai wa barik li fi ma a'taita wa qini sharra ma qadaita kuma ya Allah ka tsare ni ka kare ni daga sharrin abin da ka hukunta wa qini sharra ma qadait ka tsare ni ka kare ni daga sharrin abin da ka hukunta fa innaka taqdi wa la yuqda alayk domin Allah kai kake yin hukunci akan komai akan kowa wala yuqda alayk kai ba a yin hukunci akan ka Allah ya samu na tare na'am zai iya eh jaza eh wa innahu la yadhillu wa innahu la yadhillu man walait domin duk wanda ka jibanta Allah baya kaskancewa baya kaskanci baya shiga kaskanci wa innahu la yadhillu domin yadda al'amarin yake shine baya kaskancewa baya shiga kaskancewa man walaita wanda ka jibanci lamarinsa Allah ka jibanci lamuranmu wala ya'izzu man adaita kuma wanda ka kishi Allah baya taba daukaka baya taba zama mai albarka mai daraja Allah karkaki yace tabarakta rabbana wa ta'ala albarkatunka sun yawaita ya ubangijinmu kuma ka daukaka ya ubangijinmu wala man jaminka kuma babu wata mafaka daga gare ka a cewa matsala ce ta faru daga wurinka mutum ya gudu ya samu wata mafaka a illa ilaika sai dai mafakar ana gudu ne ana tsira ne a tsere ne a taho zuwa gare ka muna tare kuwa la malja'a wala manja'a haba naka fa wala manja minka illa ilaika ko eh la malja wala manja haka ne mafaka almalja yani almarji' mota makoma mafaka babu ita wai a ce yanzu gashi damuwa ce mutum daga gare ka Allah ya gudu ya tafi wani guri ya tsira a'a illa ilaika sai dai a gudu musiba ta sa a gudu a fito a guje a tsero daga wuri kaza a dawo ilaika zuwa gare ka ya Allah Allah ya shiga lamuranmu na'am wa hadha du'a min ta'limi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mala yace wannan addu'ar fana daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hadha du'a min ta'limi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wannan addu'ar na daga cikin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala yuzadu alaihi illa salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam da haka ba a ƙara komai akan wannan addu'ar sai salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan gabar kenan ba addu'ar saukar wata musiba ba iyayi wannan addu'ar ake yi فلا يزاد عليه إلا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم با أقار كومي سي صلاة والنبي صلى الله عليه وسلم نهك فتجوز سي زموانا تاها لستني بعدم كومي با سي نمي لثبوتها سي دومن تبتورت عن الصحابة رضي الله عنهم daga sahabbai amincin Allah ya tabbata gare su saboda kirkiro ta da aka yi ne ta halatta fata juzu sai ta zama ta halatta me dalilin halattar nata lifubuti haga dalilin saboda tabbatuwarta ani sahabati radiyallahu anhum tabbatuwarta daga wurin sahabbai amincin Allah ya tabbata gare su gaba ta 177 thumma yarka'u wa yasjudu sajdataini sannan sai yayi ruku'i kuma yayi sujada biyu kama taqaddama kamar yadda ya gabata zamu tashi a ina at-tashahhudul akhiru wat-tawarruk tahiyar karshe da zaman da ake yi na me zaman da ake na zaman tahiyar ƙarshen ku zaman sallama zama akan mazauni na hagu shine at-tawarruk zama akan me mazauni na hagu wa alaikumus salam yawwa eh kafin kafin eh ba shi ne da ka gama ai da ya zo ƙare sai ya ce ma da ka gama funma yarka'u sai ka yi rukuni tun da kafin yin rukuni ne kana gama ta funma yarka'u kenan kai kuma funma tarka sannan sai ka yi rukuninka kuma tarka'u wa tasjudu as-sajdatayn kama taqaddama wa alaikum assalam me yake me yake fada dawo baya qunutul witri mahallu ya ja mana layi ai qunutul witri na manta ne fada na ce duk inda muka zo nan ana jan layi din da aka samu gaban nan ka ja layi ko biyu ma a kasa dubu ya ja qunutul witri wa mahalluhu wasighatuhu ni na ja kowa ya ja ni har bi ma dan ja dan ina dauko littafin na gano wannan gabar alqunutu lin nazilati wa mahalluhu na ja layi har biyu manya manya muna tare arwaka'atu thalithatu warrabi'a du irin waɗannan wuraren a ja layi topic din sai ka kalli sakon ciki sai ka alakanta shi da me wa alaikumus salam na'am in kai kaɗai kake sallar a addu'a walin nazila eh ta kuce ai ta gaba daya sai dai kamar da dan waya tambaya dazu in musibar ta kace kai dai kai wa kanka kai daya eh in ta cikin gidanku ce kai wa gidanku in ta duk al'umma ce kai wa al'umma gaba daya ko ai tsara ga alaikun musulam kawai ka tambaye su me yasa kuke yin shirin nan dai ku ko dan ban san me yasa ba ne